بسم الله الرحمن الرحيم باب الفئل babi na fi'ili wannan littafi mai girma mai albarka na mulhatul i'rab ya gaya mana abinda ake ce mahaddul kalami ya gaya mana abinda ake ce mahaddul kalami abinda yake zai ba da fa'ida ga mai saurare kamar ka ce sa'a zaidun zaidu ya yi tafiya wa amurin mutabi amuru ma ya bi shi kaga mutum da jikka zaune yace ai zaidu ne ka jira za mu shiga mota zuwa sokoto sai ka ce wayo sa'a zai da ai zai da ya wuce tasha sai ke to amru ne ka tara sai aka ce wa amrun muttabi amru ma ya bi shi kaga da an gaya ma wannan magana magana zama kana jiran su bata taso ba to shi ake ce muhaddul kalam nau'in da ake gina kalamu da shi abu uku ne suna fi'ili harafi suna abin da ake ce ma suna ga ilimin nahau duk abin da yake yake ya shafi sunan mutane duk sunan mutane da alkunyarsu ko da irin jatau irin makau inda ana kira nan ya ansa to wannan jatau makau ya koma isim ja a jatau wa ra'aitu jatau wa marartu bi jatau to balle ya zama zaidu ne ko amru ko harisu ko tahiru ko wani suna ko fadalu ko ne kuna ji ko sunan mutane yan adam suna ne sunan dabbobi suna ne namun daji sunayensu suna ne sannan annabatat irin a ce alƙamhu abdurratu al'urzu duk sunan abu abincin da ake ci na nabat to shi ma suna ne sannan abin da yake na ma'ani wanda ba a gani irin al'ilmu aljihalu alrizku algina kaga duk ma'ani ne ba a ganin su su ma duk sunaye ne za abin da ya shafi asma'ul ishara duk sunaye ne anta dama'ir sunaye ne asma'ul mausula su ne duk sunaye ne to sai fi'ili wal fi'lu ma yadkhulu qad wasinu alayhi mithlu ba na aw yabinu aw lahikatu ta man yuhaddithu كقولهم في ليس لست أنفس أو كان أمرا ذا اشتكاك نحو قل ومثله دخل وانبسط واشرب وكل باب الفئل باب زي بيان نوعي نبيو daga cikin anwa'ul kalami mun yi bayanin annaw'ul awwalu al-ism to sai annaw'ul thani al-fi'l wal fi'l abinda ake ce ma fi'ili ga nahau aiki menene aiki duk aiki abun da ka yi ko wanda kana yi ko wanda za ka yi nan gaba kamar in ka ce na sha ruwa na sha ruwa kaga na sha ruwa aiki ne ka yi ka sha ruwa sharibtul ma'a na sha ruwa an gane ba yanzu kake sha ba a'a sharibtul ma'a na sha ruwa to wannan abin da kai dazu shi ake ce mafi ilimati ko kace a'a ina nan ina shan ruwa ina nan ina shan ruwa to kaga yanzu da an zo za a ga kogi ga hannunka kana shan ruwa to tunda ba dazu ka sha ba yanzu ne kake sha sha ke ce fi'ili mudari ko kuma a'a zan sha ruwa dazu baka sha ba yanzu baka sha ba amma kana da niyyar an jima yan an yi kiran magariba zaka sha ruwa to abinda baka yi ba kana son nan gaba ka yi shi to shine amri kama a ce ishirbil ma'a sha ruwa an yi kiran sallah kaga ai sai da aka ce sha ruwa an yi kiran sallah dazu baka sha ba yanzu da kake magana baka sha ba cewa an kai ka je ka sha to ma'ana fi'ili aiki ya kasu kashi uku aikin da an kai da wanda aka yi yanzu da wanda za a yi anjima wanda an kai dazu shine fi'ili mazi ya riga ya wuce mazi maza ya wuce fi'ili mudari'i allazi kunta tudari'uhu ma'anar tudari'uhu ai tuqatihi kana gogayya yanzu kaka yi ne mudari kenan wanda aka ce ma amri wanda ba a yi ba kuma ba ana yi ba a'a ana son can gaba a yi shi to shine amri in kana so cikin sauki ka gano anwa'ul fi'li sai ka ce dazu yanzu anjima dazu madi kenan yanzu mudari anjima ta samu fi'li amri ko kuma ka ce jiya yau gobe jiya madi yau muzari gobe fi'ili amri ko ka ce bara bara bana mhm baɗi kaga bara fi'ili madi bana muzari baɗi fi'ili amri to duk abin da yake ya wuce aiki ne an yi an gama to shi ake ce mamadi aikin da yanzu yanzu ake yi ne muzari aikin da ba a yi ba ana son a yi nan gaba shi ne amri to ƙarin karatun da za ku rike tun daga suratul bakarati har zuwa suratul nasi sura 114 gaba ɗai tun daga bakara har nasi wa'in guda uku ne kawai duk fi'ilin da ka gani cikin ƙur'ani ko dai ya zama fi'ili mazi ko ya zama fi'ili muzari ko ya zama fi'ili amri amma ba na hudu ɗazu yanzu an jima ɗazu yanzu an jima ɗazu yanzu an jima duk ƙur'ani gaba ɗaya duk inda ka ga fi'ili ko dai ya zama mazi ko ya zama muzari ko ya zama amri amma ba na hudu sannan tun daga bakala har nasi abu uku a ciki su ne ake ta maimaitawa suna fi'ili harafi ba na hudu duk abin da ka gani duk kalmar da ka gani a ƙur'ani ko dai ta zama suna ce ko fi'ili ko harafi in baka sani ba ka tambayi wanda ya sani malam wanga menene shi a suna ko shi a fi'ili ko shi a harafi to ya sauki mai son ya iya nahawu in ka gama rubutun allonka da tawada sai ka zauna sai ka buɗo ƙur'ani ina ƙur'ani yake sai ka buɗo ƙur'ani sai ka ce misali yau rubutun allona ga bakin inda na rubuta na ya yi ƙanana da yawa wannan rubutun allona ga shi yau na rubuta suratu luqmana alaihi salam bismillahir rahmanir rahim alif lam mim kaga harufa ne Allahu alam bi muradihi to shi harafi an san shi tilka wanga tilka din ba mun ce asma'ul mausulat sunaye bane to tilka yana cikin asma'ul mausulat dan haka mausulat menene suna ne ayat ayat al-ayat aya suna ne al-kitabu suna al-hakimu suna duk abin da ake iya samu alif da lam in ka gane cikin qur'ani kawai kace suna ne hudan al-huda ana iya samu alif da lam ko al-huda suna ne wa wauɗin ga harafi ne rahmatu suna ne li harafi ne al-muhsinina suna ne allazina yana cikin asma'ul mawsulat yuqimuna to yuqimuna kana sa mai alif da lam kace al yuqimuna to tunda ba a sa mai yuqimuna alif da lam ka samu mi ka samu fi'ili fi'ili to fi'ili wani iri mutari tunda an ce yuqimuna yanzu suka tsaida ni suka tsayawa as-salata sallah as-salatu ga alif da lam cikin ta menene suna ne wa waw din na menene harfi yu'tuna kana ya samu yu'tuna alif da lam yayi kace al yu'tuna yana yiwa to tunda alif da lam ba su shiga yu'tuna menene fi'ili ne to cikin fi'ilan wani iri Muza yanzu ne yi utuna suna nan suna bada azzakata zakka azzakata ga alif da lam cikin ta menene suna ne sai ce wa wa wo menene harafi hum sai in ka tuna yace abdamairu duk a same su sunaye anta antuma antum anti antuma antunna huwa huma hum to hum din nan da yace ka same cikin suna to gata hum menene in wanda ce mista kace suna ne sai kace ba zama'iru bane to ai can mai mulhatul irabi ya ce duk zama'iru kamine ne yake cewa wa za wa anta wallazi wa man wa kam to tunda ya ce wa anta zama'iru kenan bi harafi ne al-akhirati suna hum menene suna ne saboda yana cikin zama'iru yuqinun yuqinun yine ne fi'ili ne tunda baka sa alif da lam kace al yuqinun ba yiwa haka nan to yuqinun suna yadda suna kankancewa sai ce ulaika ulaika kaga yana cikin asma'ul mausulat allazina allazani allazina ko Mm. to ala menene wannan harafi hudan suna ne min harafi rabbihim rabbihim menene sunaye ne guda biyu rabbu suna hum suna wa harafi ne ula'ika suna ne hum suna ne al-muflihun menene suna sai ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi wa menene harafi min menene annati ga alif da lam nan ka samu suna man menene a'a suna ne tunda ya ce wa za wa anta wallazi wa man wa man dukkan gaman suna ne to man wa minan nasi man man kaga mausula ce yashtari yashtari fi'ili ne wannan ili mudari saboda yashtari yana nan yana sayan lahawal hadisi lahaw menene suna alhadith menene suna sai ce li yudilla li menene harafi ne yudilla yudilla fi'ili ne mudari an harafi sabili suna Allah a'zamul asma'i bi harafi gairi menene harafi ilmin ilimi suna ne wa harafi yattakhidhu yattakhidhu fili mudari ne yattakhidhu fili mudari ne aha zamiri ne na cikin sunaye huzua suna ne ulaika yana cikin sunaye lahum to lahum sai karatun ku ya mika sai a muku bayanin lahum lam din nan harafi ne hum kuma suna ne hum saboda yana cikin zama'iru azabun suna ne muhinun suna ne to kaga yanzu mun karanta aya biya a suratul luqman to dubara da zaka yi in kana koyon nahwu in ka gama rubutun allonka sai ka dawo ka bi sai ka gane suna fi'ili harafi suna fi'ili harafi suna fi'ili harafi to in ka gama ganowa sai ka ta to me yasa ya zama suna wanga sunan mutane ne ko sunan dabbobi ko sunan jama'a ko sunan nabat ko sunan ma'ani sai ka gano fi'ili wanga fi'ilin wani iri ne madi ne mudari'i ne ko amri to me yasa ya zama madi mi a alama sai wannan an ce mudari ne me yasa ya zama mudari wanga an ce amri ina alamun zaman shi amri wannan harafi ne harafin ya harafin yake to daga rubutun allo dai ko da za a ahamo ka zan malamin nahwu ko larabci mutum ya zo ya gaban ka hal akalta ta'ama ka ci abinci sai ka ce malam tsaya hal hal menene eh harafi ne akalta fi'ili ne mazi at'ama suna kayan magana da abu uku ka fara da harafi da da fi'ili da suna hal akalta ta'ama mala hala na hau kake ce kace na hau nake yi to da haka shi na hau da mutum ya bude baki sai ka gano harafi ne wadi ko suna ko fi'ili sannan ya za a hada su sannan kowa na da alamomi suna yana da rigunan da ake sa mai yana da tashi jasi jasi wagga jasi in ka ganta ta suna ce fi'ili yana da tashi jasi wagga kana in ka gani kawai fi'ili ne shi ko harafi tsirara yake yaro shi harafi bai da bai da jasi bai da riga bai da farar riga bai da jan riga da kaga mutu wanda bai da riga sai ce harafi ne wal harbu ma laysa lahu alama to shine yace wal fi'lu shi fi'ili ma yadkhulu qad wasinu abun da kan tana iya shiga cikin shi wasinu da sin idan fi'ili ma bi ne sai a samu qad irin qad sami Allahu qaulan lati tujadiluka kaga sami'a fi'ili ne to in ka ce qad sami'a haƙiƙa Allah ya ji laqad radiyallahu 'anil mu'minina kaga qad radiya radiya fi'ili ne saboda ga qad duk abin da ya biyo bayan qad magana guda fi'ili ne kuma madi wasinu ko kuma sin duk inda kaga an sa sin to muzari'i ne kamar inda qur'ani ke cewa sayasla sayasla naran zata lahab sayasla da sannu abu lahabi sayasla kaga yasla fili muzari'i ne saboda mi saboda gasin nan sayasla kamar inda qur'ani ya ce sa'urhiquhu sa'uda kaga urhiquhu fi'ili ne hujja ga sunan sa'urhiquhu sa'uda to idan kad ta shigo ga madi sun yi shigo ga fi'ili mudari'i to magana ta kare ya zama fi'ili mithlu bana kamar ka ce kad bana yayi nisa kaga bana fi'ili madi ne to in kana so ka ce kad bana yayi nisa ya halatta au ya binu ko ka zo da shi mudari ka ce au ya binu wai sai ya binu da sannu zai yi nisa kaga kad bana bana an same kad yayi shi kuma ya binu ka sa mai sun ka ce sai ya binu au lahiqatu ta'u man yuhaddithu ko ta ta mai bada labari ta cin mashi to ya zama mutsa ya zama fi'ili ka kaulihim kamar zancen ɗayan larabawa fi laisa a wajen laisa sai su ce lastu anfusu ni ban magana lastu an futu ban magana kaga lastu to duk inda ta'ul muhaddisi ta zo fi'ili ne kamar ka ce akaltu sharibtu dakhaltu kharajtu rakibtu duk inda kaga an ce tu tu tu to abin da an bayanta kawai ka rike fi'ili ne ka gane ko na'am au kana amran ko ko cewa an kai ai kaza umurni ne an ka bayar to ya an bada umurni kaga dazu ba ai ba yanzu ba ana yi bane ana son nan gaba a yi auka na amuran ya zama umarni kenan zashti kakin kuma za ka ga an ɗebo shi daga wani abu na hawa ƙul kamar ka ce ma mutum ƙul huwa Allahu ahad kaga ƙul ce daga ni an ka ɗebo shi daga alƙaulu alƙaulu shine masdari wa mithluhu irin shi udkhul shiga kaga kahin kai magana ɗazu bai shiga ba yanzu bai shiga ba kana son nan gaba ya shiga sai ka ce udkhul an tsago shi daga ina daga adduhulu wan basir saki jiki kaga an tsago shi daga al-inbisaqu washrab sharuwa ga sunan sai ka koshi an tsago shi daga ashurbu wa kul kaci sai ka koshi an tsago shi daga al-aklu alhamdulillah